لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وأما كلامه الموتد to amma zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake wanda ya saba da shi وفصاحته da المعلومة fasahar nan ta sa al-ma'lumatu wacce ke sananniya نعم وجواب da كلمه matattarin zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ji hudu magana guda daya zaka ji ma'anoninta da yawan gaske نعم وحكمه da kuma hikimomin sa al-ma'surati wanda suke ababan rawaitowa وقد ألف الناس فيها الدواوين hakika malamai sun wallafa diwanai fiha cikin ta نعم وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب sannan an tattaro littattafai a cikin alfa lafazanta da ma'anoninta ومن- ومنها yana daga cikinta ما لا يبارى فصاحته irin abin da ba za a yi tsere da shi ba a wajen fasaha نعم ولا يبارى ba za a yi فصاحته tarkaceceniya da shi ba a wajen balaga kamar كقوله yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المسلمون su تكفاوا musulmai wato jinanan su ta takafa tana daidaitar juna نعم ويسعى بذمتهم أدناهم sannan adnahu wanda yake kasa da su ya sa yana tsayawa bi zimmatin da alƙawarin su نعم ko da an samu wanda ba bai kai mai girma ba a cikin musulmi yace shi ga abin da yake gani a abu kaza to zai zama an tsaye da shi نعم saboda hadisin da ya zo a cikin sahih bukhari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi fito makkata wato akwai a ummu hani'in to akwai wani mutum da ta masa ijara cewa a kyale shi ka a taba shi to shine lokacin da aka zo sai sai na ali ce a wallahi sai ya sai ya sai ya sare shi dama neman sai yake sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai ta samu manzon Allah ya yi wanka ne masa wato sutura ya sa kayansa a lokacin sai ta yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah ya bayan ya amsa ya ce masa man wane ne sai ta ce ummu hani in ce ya rasulullahi sai ta ce ya rasulullahi za ama ibnu ibnu kunni dan babata ba sai da dake ka san kware wa da suke da ita wato eh, da ita ummu hani ya yi riya cewa annahu qatilur rajulan a- a jartu sai ya kashe wani mutum da ni na riga na bashi ijara sai wanda ya ce a kad ajarna man ajarti ya ummu hani ai wanda kika yi masa ijara mu an masa ijara to sai kuma Allah ce ko da mafi kaskanci a cikin mutane sai ce a na ba wa wani ijara a kyale shi to lalle za a kyale shi Mm.
وهم يدون على من سواه sannan su musulmai hannu ɗaya ne amsa wanda ba su ba نعم to wannan fa a lokacin musulunci na kwarai ake magana ba irin lokacin mu na yanzu muna fatan Allah ka taimake mu kada da muka gyara halayen mu a lokacin manzo Allah za mu sha mamaki wannan abu ba wai sai kasashe manya da za a yi tunanin ga Syria ga Iraki ga Iran ana tare kai da kafirai ba a hatta mu a junan mu a cikin garuruwan mu sai mu sha mamaki me yasa ba za mu haɗa kanmu ba zama to hannu ɗaya ba in ka ce a sabani rike da shi wannan dan dariƙa ne wannan dan gazara ne wannan dan shi'a ne wannan dan kaza ne amma duk ba kamar da suke kira maka shahada me yasa ba za a haɗu ba tare da mu fahimtar kowa ta bambanta ai dai mun haɗa kan wasu al'amura muna sallah biyar a lokaci guda muna san muna yin kalmar shahada muna yin wasu abubuwa duk tare to wannan ne zai sa ba zai haɗa kanmu ba mu yi haƙuri da halin da mun samu kai a ciki ai an samu mutane a bayan can duk sun saba kuma sun zauna lafiya ba a rikici ba me yasa mu ba mu iya haɗa kai ba ba a yi haƙuri a daji don har na su zama sun tsorata da mu mai maganin abin da ke wato fuskantar mu na na- na waje amma sai mu zauna kawai kullum rikici kullum dan adam a junan mu kokari kake yi ka ka samu da zai zaka buge wani ka samu da zai zaka buge wani wanda wannan da haɗa ƙarfin muka yi muka haƙura da halin da muke ciki da tunan muna da dalilin da za mu buge arna amma yanzu sun shagaltar da mu da kanmu shikenan na sargici a junan mu ka duba ne sirri abin da kai ce malam kullun kifa kullun kashe kashe wai ana cikin wannan yanayin na wannan annoban ma amma kashe kashe ake Najeriya Allah ka mana wani Allah ka mana huta a cikin albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sabani ke takama da shi ka duba da zamanin sabon manzo Allah sabani nawa ne aka yi shi amma ba ai wannan al'amarin ba ka duba zamanin tabi'ai ka duba zamanin tabi'i tabi'i ka duba irin su imam malik shafi'i ahmad dan hanbal abu hanifa duk kowanne ya saba da kowanne ka duba wani bangaren ma ilimin hadisin ne duk sharfin wannan ya saba da sharfin wannan duk ba sabani ne ba me yasa duk ba rikici ba in ka dauko kira'o'i gashi duk akwai sabani tsakanin wannan kira'a da kira'a wani amma ba rikici ba ya kamata a ce a sami daidaituwa kan wasu al'amura zamanto asalin addinin kai ne wasa da shi eh Allah sa mu dace
وقوله da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake الناس su mutane كالأزلام kamar haƙorin tarke shi suke والمرء ما shi mutum yana tare da man ahabba wanda ya so نعم ولكن يكون kuma babu alkhairi a cikin abokantakar wanda baya ganin abin da kake gani gare shi نعم eh kai kana girin ma shi kuma yana wulakanta ka wannan sai ka haƙura da abokantaka نعم eh الناس ما أجل dan Allah ce mutane baramu ne وما لك eh يبقى yake mafi ربك alkhairin su kamar ma kamar baramu dinari da arfa mafi alkhairin sa jahiliya shi ne ga da yanzu a musulunci amma fa idan sun yi fikihu ashe fiƙi ba karamin abu bane ba nan annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda duk Allah ya nufa alheri da shi sai sa shi ya zama malamin fiqh a cikin addini so na ka kaga wannan fiqh da shi muka rasa ba yau eh wa ta wayannan abubuwan da zaka yi ta gani kana shan mamaki wato fiqh ne aka rasa shi ba a yin sa نعم kuma ba abin da zai maganin al'amuran da muke ciki sai fiqh نعم kana ji da wani babban malami a cikin malamin izala an zo ana karanta babin aikin haji yace ya wannan sai a koma zama malamin zauri wato kai ba kai ba kai ba malamin zauri bane ba kai ka zo zama malamin zauri an zo babin nikahi yace shi za a koma zama malamin zauri to ma me ma me ma to sai kenan shi wannan malamin da ake magana wanda ya haka ai mutumin kirki ta ce mutumin kirki da shi tunda har yayi mai da lamari zuwa gaba shi amma wasu ba haka suke kwabawa kawai eh wani ya ji ciwo wani bai tambayi wani "Eh, ciwo na ji da Allah yanzu um, sallah ya za a yi ta ba kuma ya kai mai larura ne kaje ka zama ka haka ya sa kansa malami ya ya wanda sa kansa malami cewa ya halatta ba komai a wajen su zai abin da ya ga dama Kan wannan matsala ce babba amma fiqhu ba sama da fiqhu a cikin addini نعم inda da akwai dama kana ji abin da yake wa ma kana mu'minu da yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunzirukum ila alladhina lam yanzuru ba a wasa fiqhu dole a dakata a yi shi wata bai imam malik Allah ya jira shi ana zaune ana karatu kawai sai aka buga kuban yaki sai wani ɗalibin sa ina tar rawar hannu ina haɗin tafai sai ce ina zuwa ne sai ce yaki aka buga ya ce ai wannan abin da kake yafi yaki نعم wannan fikihun da kake karanta ya fi yaƙi kuma yaƙi ne fara tsakanin kafirai da musulmi fadama amma fikihun saboda anan za ka san hukuncin ya ma ya ma hukuncin yaƙi ne shi نعم ba a kashe tsoho ba a kashe yaro sai wanda ya kaza ba a kashe kaza ba a kashe mace ba a yin waye sai dai ta fito ta dauki ta dauki abin kisa shi ma abin kisa kala biyu ne in ta dauki ya suna abin da ake da shi in ta dauki tabariya ba za a kashe ta ba amma in ta dauki in ta dauki takobi sai a kashe ta نعم duk wani abin gasu a fika yake kansa don ba san wannan ba kaga za a je a shiga cikin wani abu daban sadaka irin wayannan al'amuran dole sai an tsaya an yi karatu an karanta yanzu da yawan kamarin mu wallahi ba su san wayannan abokin fikin ba baki daya alola da sallah da sauran abubuwa duk ba sani ba eh da magana eh ya da kuriya bu salihina ya je to kuriya bu salihina an ga masu yana cikin ya da ko sayyid bukhari sai bukhari a nan naka karanta fiqhun da sai manya sun zo wannan gurin wannan shine irin babban kuskuren da muke yi. yanzu nan zaka mutum ya shiga dakika tijaniya wai sai ya dauko jawahirul ma'ani kai awa waye kai ma wannan karatun littafin naka ne ba bangaren ka bane ba bangaren ka abin da ya kamata ka koma ka koma ka je ka samu malamai su baka su'al wa jawab ka je ka fahimci ma me ma dalika take nufi amma ya zaka san fahimci dalika a cikin jawahirul ma'ani ai ko a cikin littafin ya kuta ba za ka fahimci dalika ba sai ka koma sai ka zai littafi na kasa kasa ka san me ake nufi ya ake yi ai kaza ai kaza da sauransu wannan shine kaida to sai zaka jama'a mu lazum ci fiqhu wallahi ba mu da sama fiqhu idan mun karanta ahlan ahlan to wallahi mun zama malama in mun karanta ahlan mun karanta shi yadda ya kamata mun san shi to wallahi mun zama malama amma an bar karatun ga fiqhu nan ga yadda ake gyaran sallah nan ga yadda ake gyaran sahu nan da sauransu amma ya ka tara samari ka sha mamaki wai shin kabali ake ne ko ba a ji idan an yi rage ko an yi kare tambaye suka ja wannan tambayar ka ka zo wannan tambayar za a baka asa to yanzu wannan fa shine dan karamin abin da mutsi mutsin yara mai risala fa wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da shida tsakanin mai shi shekara dubu da wajen ɗari da wani abu abin da yake faɗa yake ya yi risala ne saboda ƙananan yara saboda a makarantar allo idan an zo ana karantar da allo a to su taso da sanin qur'ani da sanin fiqh yanzu ga shi nan sai mutum ya yi furfura ma bai gama ba amma shi asalin littafin sa a farko ya ba lilwil da yayi da to mun je mun dauki cewa eh zamani ne ya tafi an yi kaza tun da shekarar mu dubu tsakanin mu da shi to mun ji ai akwai littafin da gasu nan kusa da kusa amma mun kira mu kirsa yanzu shi halarin tsakanin mu da mai shi wannan shekara ɗari tara da wani biyar su ko dubu ɗaya bai kai dubu ɗaya ba ne ko da yake akwai bahasi na rubuta na shimiya shimawi shimiya shimawi wato ya rasu a ɗari tara da wani abu bai kai dubu ɗaya ba amma shi adari ya kai dubu da wani abu haka a lokacin rasuwar da ba sau da kaga shi duk kusan a kurkusa amma dai mai shimawi shi ne gaba da mai adari duk da cewa shi ba a samu wanda suka yi sami ba a samu ɗalibansa tarihinsa da yawa ba amma dai ya ishe mu dai babbar daraja a ce imamu sahawi sahawi din nan malamin imamu suyudi malamin mai ashmawi ne da kansa ya faɗa a cikin littafin sa yana cewa ya yi karatu a guri su haka jama'a mu yi kokari fiqhu ba karamin ba abun wasa bane sanan za mu san sallah sanan za mu san ya idan abu kaza ya kama ne ya zami ai ba zai yi kana sallah kana limanci ka ce to bari in je kunna kasa in ji shin me aka ce ne idan abu kaza ya faru ba zai yi ba abin da ake bukata ya faru a lokacin kai maganin abin a tafi Allah ya saka maka mutum da alkhairi ma wata rana can shekaru kamar goma ta yi samun nan maraƙi su'ud bai zo garin nan ba na samun fotokofin sa ba na bai zo garin nan ba a bige-bigen da ake yi ba ina sun cewa san ban samu shi ba ba haka yake nufi sau da ka wannan lokacin samun fotokofin sa na zauna na kofin shi bai ci dubu ne to a wannan tunda fotokofi ne akwai wasu wuraren da babu su sun zama sun gurin ya disa shi na rasa inda zan je wallahi azim sai ta wajen mala abdullahi abu su Allah ya kara mana lafiya sai ka cewa akan kallon wallahi baitoci ne na littafin faraki su'ud to wasu guraren sun goge sai ta to ina ne wallahi ina kishin gidan nan yana gaya min ina rubuta a daka lailai ina kishin gidansa yana gaya min ina rubuta guraren duk da ya gogoji baitin libin nan sai da ya cika baki ألف وبيت عدد الملائكة ليس ليس لسافر الملائكة حتى تسير أكثر بكيد أسكنتها saboda haka jama'a karatu yana wajen masu shi malazance su mu zauna ni karatu ba kawai ga gara cewa ya ai na danye na hau na danye balaga na danye gaba shi ke ni ma na suna zabi ni ma malami ne na riga mu kwanan nan mutum da dalilin cewa fa yin amma fa liqatu in ya ke kashe shi kawai yanzu ya samu tanya a masallacin da muke tafi kaga yanzu ya ake ji mutanen yan kwallo sun dan shiga masallaci da ya tabo da ya wuka su sha za su yi aikin Allah rasu ko Allah kai magani to
na su ma'azinu
ya ce wannan su mutane ma'adin wato baramu ne shine kamar wannan hadisin da aka yi ma halaka imrun alafa kadar Allah ya ce mutum bai halaka ba wanda a rasa kadarhu ya san alkadarinsa ah ka san alkadarin ka ai ba za ka je ka kai kanka zuwa in tashin hankali ba ko yawa kafar kazanka ka san karatun ka dole sai ka duba littafi sannan ka iya magana sai ka duba takarda a gaban ka sannan ka iya magana yaushe zaka iya zuwa ka fuskanto wanda za su iya magana da kai baki da baki ba magana ba ba takarda a hannunsu to sai ka mutum da ya san kansa ba zai je ba zai je fada cikin wannan tashin hankalin to والمستشار مؤتمر manzo Allah sun ke cewa al mustasharu wanda aka ba shi shawara ko wanda ake neman shawara masa mu'taman amintacce ne wa huwa bil khiyari ma lam yatakallam amma yana da za'i mutaka bai fara magana ba نعم ورحمه الله ابدا wato abin da ake nufi a nan idan ka zo zan mutum duk Allah wani na san kai kana da professional akan bangaren bangaren abu kaza da Allah na san ka bar shawara ka ji ka ji abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ne ya faru gare ni me kake gani to sai ce eh to abin da ni nake gani kamata a yi ai kaza ai kaza kuma ka ga da ba shi kawai je ka nemi shawara a nan wani to bai halatta ba a zanka tun da ka fara sai ka karasa da tun farko zaka ce a ba da sani akan wannan bangaren je ka wajen wani fannin sani sai ba ka shawara to wannan shine kaida amma in dai ka fara sai ka karasa shine malami ta kasa ورحم الله أبدا sannan a nan kuma ke cewa Allah ya ji kan bawan da على خيرا ya faɗi alkhairi Maganima.
ya samu ganima وسكت ko ko ya shiru Masalima.
sai ya samu kubuta shikenan Allah ya samu dace آمين قوله أسلمت manzo Allah sa sun ke faɗa a cikin hadisin da ya rubuta hirakal azimar ruh yace aslim musulunta taslam za a kubuta نعم Mm.
أسلمت kuma ka musulunta بك الله وأجرك Allah zai baka ladanka gida biyu ga ladanka can na kiristanci da kai ga kuma ladanka da musulunci نعم وإن أحبكم إلي manzo Allah ya ce hakikanin soyayya ku zuwa gare ni وأقربكم مني مجلسا mafi kusancin ku madarsi a waje na ran alkiyama أحسنكم shine أخلاقا bi kyawun ku halaye na ɗabi'u نعم المؤمنون كنار wayanda ake taka sasannin su allazina ya'alafuna wa yu'lafuna sune wanda suke yin sabo ake sabo da su نعم wannan sune suka zama masu daraja نعم وقوله da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace له كان يتكلم بما sai yana magana da abinda la ya anihi wato abinda ba zai fa- fa'idantar da shi ba ويبصر ko kuma yana rowa bi ma la yugunihi da abinda ba zai wadatar da shi ba wannan kuma wani mutum ne yana cikin yiwa manzon Allah hidima yana sa masa siddi zai hau doki ko zai haura kuni kawai sai aka wurgo kibiya daga wajen abokan gaba sai sami shi sai faɗi ya mutu sai wani ce kai a ne ta ne aka shahada ai kai wannan kamo shahada ba wata magana kawai sai aljanna directing kane wa annabi hidima kafin yi wurgo kibiya ya same ka kuma ka mutu a take ai aljanna da haifowa wata magana musamman da Allah ce waye gaya maka نعم yake gaya wani yake wannan magana yake waye gaya maka نعم la'allahu kana ya takallon bi mala yani kasance ko yana magana cikin abin da babu ruwansa wa yabkhalu bi mala yani da yuguni ko yana rowa kan abin da ba zai wadatar da shi ba sai a gano ashe wanda yake wannan halayen guda biyu ba zai shiga aljanna ba kawai ka tsoma baki cikin abin da ba ruwa ka to ba dan aljanna bane kai ko ko a'a ka dinga rowa abin da ba zai wadatar da kai ba to wannan shi ma hali ne ba ne aljanna ba Allah ka kiyaye mu da shi amin وقوله da farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa وجهين ma abocin fuskoki guda لا يكون biyu إلا الله ba zai وجهين zamanto wajiha ne alfarma ba gurin ubangiji نعم eh dama Allah ya ba labarin sa Qur'ani ko su ne munafikai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustabihun saboda idan sun zo mu'minai mu'minai in sun kuma wajen kafirai sai ayi uwansu ne to wannan su ne fuskoki guda biyu kenan to haka ma abu ne fuska biyu a duba a cikin musulman an gane ko wanda zai ba wajen wannan da labari ya dauki labarin ya kai wajen wannan yadda ya ba wannan labarin daban da yadda ya kai wannan labarin daban haka zo da yake Allah kiyaye ولا يهوى da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi akan ilin wakalin wato cene na cin shi ne zama majalisa eh zama majalisa kawai abu abun abu sa ai wannan ya kahirarsa wannan shi ma ya katarsa duk a zo na ai ta kashe wanzu abin za a wuce wannan kuskure ne ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a san wato yin wani a ka'ida abin da ake so ana idan da sallar isha ka je kwanta bacci me yasa saboda ka samu karfin tashi cikin dare ka bauta wa Allah ka samu kuma karfin yin sallah asuba cikin lokaci to amma ka zo ka zauna kana hira yanzu nan nan na- na farka wani lokaci karshe biyun dare sai ji yan majalisa sama sama suna ta hira su to yanzu dan Allah in dai ba zacewa za su yi ba in sun kwanta karfe biyun nan karfe wannan lokacin ba fa ne wani kwanta fa karfe hirar suna yi ni ba wani ya tashi da sai su kuma sun sun sai suna suna hira kare yanzu a san lokacin da su kwanta ba wataƙila su kare rawan hawa ko awa ya in sun kwanta kuma ba sun yaushe za su tashi a sallah su bai kaga wannan kuskure ka ka'ida abin da ake so in ka ga bayan sallah a isha mutum yana zaune to ɗayan uku ne ka gane ko a addinin Allah ɗayan uku ne abu na farko ka yi baƙo za ku tattauna da shi addini ya baka dama saboda wannan Allah annabi ya ce wanda ya bada gaskiyar Allah da ranar lahira to ya karrama baƙonsa to an baka dama wannan ku tattauna da shi abu na biyu shine muzakara ta ilimi ashe a yi karatu bayan sallar isha ya halatta abu na uku shine tattaunawa da matar kadai amma banda wannan su ake kawai kwanta kuma ta haka da muna yin wannan wallahi da duk matsalolin mu ba mu same su da yanzu da mun zama lafiya kai hatta wannan laruran wallahi ba za a dinga yin su ba. malamai sun ce in dai mutum zai dinga tashi tsakar dare ya na fara raka a biyu kadai to ya tsallake kyau duk rashin lafiyoyi da ake duk rashin lafiyoyin da ake kawo kawo ta wasu amma ka buga kwanta kai ban da bacci ban da shafan bacci ba abin da kake kuma malaman zuciya suna cewa gazali na faɗa cikin yau yace yanzu irin mu ma da muke irin wannan bacin da muke yi mu je mu kwanta bacci bayan sallar misali kamar karfe tara misali an tashi da asubai kaga ba tashi cikin dare an yi wani abu ba an tashi da asubai an je an yi sallah to masu irin wannan baccin Allah zai shirye mu haddani a cikin nima masu irin wannan baccin ana jigo wato in san shekara 60 a duniya to shekara 20 duk bacci ce masu lissafin zuciya ke su imam gaba wanda ya irin wannan baccin to shekara 60 in yi a duniya to shekara 20 duk bacci ce 40 ko ba duk yabo ta Allah har ka tafi da sulusun rayuwa ka baki da cikin bacci so da ka dole mutum ya dinga yin kokari wajen sallar dare an ce a hallaji kadari hallaji ya samu akwai sabbin zama malamin sufai wasu na ganin mutumin kirki ne wasu na ganin ba na kirki bane har a cikin sufayen ba to amma ba hallajin nan da ake ba da labari an ce kullun ya bude kantinsa sai ya yi sallah raka'a ɗari hudu kullun sallah raka'a ɗari hudu abdurrahman dan kasan wanda ya karɓo wanda ya rawaito da wani daga imam malik ya zama ya rawaito wa imam sunun a alisaran taruhi da kansa lokacin bayan ya yi rasu sai aka yi farki da shi sai aka tambaye shi aka ta zama nan kasan wai ya ka samu kanka ya ce kai alhamdulillah na samu allah ya mun rahama ya mun gafara sai aka tance ko saboda yawan matsalolin ka ne matsaloli ga suna a cikin mu da wani guda dubu arba'in sai ce wallahi ba su bane ba ta yan dan wannan ne ma ba zan sha ba yace ba dan raka'o'i da nake yi ba rukai hatu haka kira su wasu yan raka'o'i da nake yi cikin dare da ban samu kaina ba to ko a raka'o'in nan an ce kullun sai ya raka 400 a cikin dare sannan ya kwanta bacci to kaga sai rasu da rukai hatu amma mun buga shi mu zo mu kwasha kwashe bakin mu yadda muke so eh ba bikin ba istighfari ba yawan abubuwa kala kala kai ba dan ma mun samu shi yau ba sun lazumta mana wayannan al'amura mana da shi kenan ba yanzu wanda ba dan dariƙa ba su neme ya zala in ka ji ayi istighfari sai in bala'i ya taso ko kuma ya ga tashin hankali la ilaha illallah mu ku kuma san mun yi dari dari mun wannan gudan nan mai dari da samu mai dari da yamma mai dari cikin wazifa shi ko kaga yayi to tashin hankali ne gani la ilaha illallah wala ba ko kuma yanzu wannan ce astaghfirullah astaghfirullah mu ku kullum san mun yi daruruwa ga sunan mun ne wa Allah godiya kaga wannan shine abin da ake bukata ya samu shehu Arif al-Masariki yake fi dalilin maliki Allah sa da shi da sauran ka sai yan uwa ina mai kira lalle lalle mu jajirce da tsayuwar dare eh in za a rinka samun tsayuwar dare za a samu zaman lafiya Abu Huraira Allah ya dare shi ya taba sai da kuyangarsa shi yadda yake yi kuyangarsa da shi a gidansa gidan ba a daina sallah a cikin gidan raba dare ce gidan uku sai a ce to daren farko shi Abu Huraira ya tashi ko kuma dai canji suke a sanin suke yi idan wannan yayi sulusi shi sai tashi matar ta yi sulusi sai tashi sai tashi koyon gari ita wata sulusi zai gidan dai gaba ɗaya cikin haske ce ba za a ce a rambar sallah ba shi to ranar abu rai sai sai da koyon gari koyon gari sai gidan wani a shi gidan ne ya kwashe bacci ma nan ha'a bai shi ita ta dare ta gaba haka ake a can ba ta je ta tashi ku tashi ku tashi lokacin sallah yayi sarfayar suka tuwa su ke abu da abin ke to ba kunan sai arzikin da ya ke to kuke yin sallah ai mun da kunan sallah muke cikin dare har sallah har asumai ai daga baya kwana ɗaya kwana biyu ta koma tana kuka cewa lai ba ta zuwa gidan matattu ba gida gidan rayu take nema to yanzu ya ga ta samu zamanin mai yanzu mu da muke samu matattu sai a biya ku to Allah ka gyara al'amuran Allah ka ba mu karfin gwiwa musamman irin wannan wata mai albarka mai ta zikirin Allah mai ta sallolin dare kuma wallahi jama'a wannan fashin ya dariƙa shautu jani shautu jani ya taɓa ba wani dariƙa da ya ba shi dariƙa akan cewar ya gaya masa ga ƙa'idoji ga ƙa'idoji ga ƙa'idoji sai ta kuma daga cikin dariƙa ƙa'idojin dariƙa tijaniya akwai sallolin dare sun ce a ni wallahi bacci nake ba na iya tashi cikin dare suka ba an ka an yi an kaɗe dariƙa daga hannunka to kuma gashi shi sa kullum mu da awoyin namu gasu nan muna ta da'awa aikin kuma yake su kuma yadda ya kamata Allah ya dace da kuma yawan yawan roƙo wato wannan su'alin na roƙo ne eh ba a san mutum ya yawan mola in kana da shi fal'ima in ko baka da shi to Allah ya sani damu yawwa in ka dan duk mutumin da yake da abin da zai ci kuma ya tafi nema ya zama nema ba wai nema a wajen Allah ba a roƙo a wajen mutane to ya sani cewa ranar alkiyama wannan naman fuskar ta zai tashi babu komai sai kwarangwal din fuskar duk ya cire su da wannan roƙon da yake Allah ya da kuma tozarta da dukiya da kuma harawa da nema kai ka hana naka kuma kana neman wani da kuma sabawa iyaye mata da binne 'ya'ya mata da rai duk wannan annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam قوله da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اتق الله ka ji ثم tsoron Allah a inda kake واتبع سيئة لا idan kai mummuna ka bi shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya shafe mummuna نعم مم.
وعليك الناس بكلك حسن eh an tasari muka bayar ma tuhan an jan ko eh wato idan kai mummuna dai ka- ka bi shi da kyakkyawa sai ga Allah ya fi ya shafe wannan mummunan naka wa khaliqin nasa ka dabi an tuta ne bi khuluqin hasanin da idoyoyin da kyakkyawa وخير الأمور manzo Allah sun أوسطها sake cewa fiye yin al'amura su ne tsakatsakin su نعم da وقوله fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أحبب حبيبك ka so حولا.
masoyinka haunan da sauki ma ko kaga نعم a sa an ya kuna bai zaka ya kusanta ya zama to makiyanka yawan wata rana ma saboda dan abin da zai hada ka da shi to da haka shi ta kaza nan ake yi shi sa ma yake cewa a habib habibaka marrata نعم eh wato eh, wato ihzar aduwaka marrata نعم wa hazar habibaka alf marra fala rubba man qalaba sadiqu fa kana alama bil madara yace ka guji masoyinka ya ma- ka- ka guji makiyinka sau daya amma masoyinka ka guje shi sau dubu fala rubba man qalaba sadiqu tayyu ka ga masoyin ya zo ya juya ya zama maki to fa kana alama bil madara نعم wannan shi ya san hanyoyin duk da ake yi a cutar da kai Ha? ba muna ganin ko yan jinsa ba suna gwada irin wannan ba kaga mutum ka amince masa shekara da shekaru zan shekara goma kuma sha biyu kuna tare da shi sai ga shi kenan ya zo ya fandari ko ya yaro kai kai masa goma ta arziki shi kuma yanzu ya fandari sai kuma yadda ya ga dama da kai ya san duk makuntar ka bari ya maka ba bari ya maka ba to take wannan abin yana samuwa da yawa sai za ka ce ka ka ka- wato ka so masoyinka da sauki نعم yawwa shi wa habibi za a bauta hubban muqariban fa innaka la tadri mata anta nazir نعم kai soyayya makusanciya dan baka san yaushe ne za a fuske wannan soyayya ba wa abu kizma za a buga kusa gaira mu bayyana kai kiyayya lokacin da kai kiyayya ba kana mai bayyana kiyayya gaba ɗaya ba fa innaka la tadri mata anta nazir ba san yaushe zaka dawo daga barin wannan kiyayya ba Allah ya samu dace نعم Mm. da وقوله fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi fa du- wato zalunci duhai ne faransa na kiyama نعم eh duhai ne ranar kiyama Allah ya kiyaye mu نعم وقوله في da wani manzon بلد Allah sa a cikin shashin addu'o'insa اللهم إني yace ya أسألك ubangiji ina roƙonka rahama daga gare ka تأييدها wanda zaka shirya da zuciyata da ita وتلم zaka بها tattaro lamarina da ita وتلم zaka بها tattaro abin da ya watse daga lamarina وتسلم بها zaka gyara abin da yake ya muku daga gare ni وترفع بها zaka ɗaukaka mahalarta ta da ita zaka tsarkake aiki na da ita وتلهمني zaka wato cusa min wato shirya ta da ita وترد بها zaka dawo da ulfaci sabuna da ita وتعصمني za بها ka kiyaye da ita daga dukkan abin da yake abin ki اللهم إني ya ubangiji أسألك ina roƙonka alfauza samun babban rabo yayin cikawa da kuma garar baki wanda yake na ashwadai wanda yake shahidai da rayuwar nan ta masu ta goma shi نعم والنصر على da kuma nasara kan abokan gaba إذا ما روته الكافة yanzu abin da kafawa suka rawaito daga kafawa من مقام na daga mukamomi nasa da muhadarori nasa da hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'o'insa مخاطبة da kuma zantuttuka nasa وهري da kuma nasiyoyinsa بما لا خلاف sanar da abin da ba su sabani أنه نزل من ذلك cewa manzala ya sauka a cikin wandananka wata martaba wadda ba za a wato kiyasta wani sa da ita ba نعم وهذا فيها sannan ya سبق tattaro wani yar sabakan wargaye لا يقدر قدره wanda ba za a sami wato ba za a ketare a kadarinsa ba نعم وقد جمعت من كلمات hakika an tattaro da kalmominsa التي لم يسبق wannan da ba a إليها rugayi zuwa gare su ba ولا قدر أحد kuma ɗaya bai sami iko أن يفرق فيه ya zuba a cikin ma'auni na tabariya a kai nata نعم كقوله kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama هي da الولي yace haniyar wa'isu wato tukunya ta tabarfasa نعم eh maza ya fara wannan magana nan sai Hamilu wa Isu wato a gurin yaki yaki ya kai yaki نعم Hamilu wa Isu to manzo Allah shi ya fara faɗa wannan ya zama tukaran magana a wajen Laraba baki daya نعم ما تحت فأنفي manzo Allah ya ce man mata hatafa an fihi wala ta hudu zaman illa janna a wani hadisi wanda ya mutu hatafa an fihi hancinsa ya mutu mutu a ran ya mutu hancinsa Laraba suna cewa idan mutum ya mutu ha kawai ba ciwon kai ba zazzabi ba komai yana kwance rasu to sai ce ransa ya mutu hancinsa نعم to saboda haka wannan shi yake magana نعم Mm.
لا يلدغ المؤمن من هجر manzala ya ce ba za a sari mumini a cikin rami maso biyu نعم eh wannan manzala ya gaya wani mutum ne wanda wato a da aka zo yaƙi na badar نعم sai aka kama shi نعم to ka san a cikin badar a nan wajen Allah ya bada manzo Allah dama ko dai ya fida'i ko kuma ya bada fansa ko kuma ya ma ya ce kawai jikan kyale ka نعم to shikenan sai aka ce to kowa ya ba fansa kowa ya ba fansa shi sai aka zo hannunsa ba fansa ba kuɗi ba komai yace ya rasulullahi dan Allah ka ne da ma kama shi kai ne wa wato sahabbai zambo yana kuma karfafa kafirai a cikin dawaƙoƙin sa to sai aka tafi manzo Allah ya tafi je ne maka fansa na kyale ka tunda yau manzo Allah ma giya ce amma da sharadi kar ka sake da a yaƙe mu tare da kai kar ka sake yadda ka shigo cikin kafirai da za su yaƙe ni ce a wannan ai ba magana an gama wallahi ya rasulullahi shikenan aka kyale shi sai kuma garin makka da aka zo yin ulu ba sai aka kama shi ba a cikin kafiran ne sai ce ya rasulullahi ai mun baiwa wallahi daga wannan barin sake sa da shi a ai la yudabul mu'minu min juhurin marrati ai ba a faran mu'mini daga rayu ce ne eh to aka ji aka shi aka ji aka shi
وسعيد بن wallahi مسعود shi mai arziki shi ne wanda yawa aka wa'azantar da shi da waninsa ya ga abin da ya samu waninsa to sai ya sa karamar ya kiyaye kansa wannan shi ne amintacce eh ya kamata ma Wasu ma abota irin wayannan zantuka wanda mai tsokaci zai yi al'adari da al'adabi في مضمنها a cikin abin da ta taro.
وإذا به الفكر Sannan tunanin zai tafi bihi da shi في أدنى كمها a cikin hikimominsu wanda suke a dani mafi kankanci.
نعم وهكذا له Galibin أصحاب sahabban manzon Allah sun faɗa ga annabi suka ce, ما رأينا الذي هو أبصر منك ba mu taɓa ganin wanda ya kai ka fasaha ba ya Rasulullahi.
صلى الله عليه وسلم فقال Sai manzon Allah ya ce, وما يمنعني ah ni ko me zai hana ni fasaha?
وإنما من ذلك Ga shi ko an saukar da Alƙur'ani da harshe na. Harshe ne balarabe mai bayani.
قال مركب Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wata marra daban.
أنا أبصر الأرب ya ce ni ne mai fasahar larabawa بعيد عني منك sai dai cewa ni a cikin ƙwarai shawa nake wato anan wannan shi ne ta'akidul madahi bima yushbihu zam karfafa yabo da abin da ya kama da zargi kaga da yace ana afsahul arabi ni ne mai fasahar larabawa sai ce bai da annimin ƙwarai sai dai ni a ƙwarai shawa nake har mun kace ni na muka za sai dai ai sai mai mai magana sai mai mai ji sai ce to ko zai kaskantar da abin ne ko ko amma da ake bai da annabi kuma sai a ƙara girmama abin kuma gashi ni ne wannan sa larba kuma a cikin quraysha nake eh shi ne take da madai da ma yushi ruzab نعم Mhm.
لا في بني سعد sannan na rayu a cikin kabilar bani sa'ad dan bakari نعم فجمع له da بذلك shaka tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan karfin nan na bujirere ne ya na kauye da وجذلك kuma wato jazalati ha gwaggwabar zance na ƙauye don ka san manzo Allah sallallahu alaihi ya zo a cikin a ƙauye sannan kuma ya dawo cikin birni نعم hmm ina shayar da shi kenan ko نعم ونساك ألفاظ da الهجر kuma tataccen lafazi na birni Na'am.
ka san yanzu kana son yanzu ko irin karin magana na ake zaka ji yan ƙauye sun fito da abubuwa ko to suna da hakikawan Hausa to haka larabawan ma to saboda haka manzon Allah ya samu wannan tasirin na wannan larabci na larabawan ƙauye sannan kuma yazo ya hada na da nasa na birni na cikin garin Makka نعم Mm.
ورونق كلامه da kuma kyawun zancenta إذا كايد sannan kuma karfafa da Allah ya na Ubangiji wato wannan da wahayi idin gaba da wahayi wa- wato irin ga wasu madadi نعم الذي لا يهل بعلمه بشر wannan da wani dan adam ba zai iya kewayewa da sanin wannan ba نعم وقال أم ما بلغ umu ma barin ta faɗa ta ce a cikin sifantawa da ta gare shi قلوا المنطق ta ce hullul mantiki mai daɗin furci ne فصل لا zancen نظر zararrabe ne babu dungu a cikinsa ولا هزر babu kuma sirri a cikinsa كأن منطق kai ka ce furucin manzon Allah wato tsakiya ce da aka tsara ta wanda aka yi aka ce aka sata cikin wuyayi نعم وكان ابن هنا manzon الثور Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawance mai gurjin murya ne حسن لك kuma mai kyawun murya ne shi sallallahu alaihi wasallam Mm, to za mu tsaya nan saboda ah, wato fasalin da za mu shiga fasali na na saboda manzon Allah saboda haka wancan alƙawari da muka yi na faɗar ah, wayancan ka'idoji to ina ga za mu kawo su ko da abu guje a cikin wani littafi na shewa ciku mai suna ifaratul murid بشرائط ورد شيخنا الصديق للشيخ ابي بكر عتيق العالم الحاضر التجاري. تو اتكلم وين قايدوجي a ya ce akwai sharɗa guda 29 wanda dole sai mutum ya kula da su a cikin tabbin tafarkinsa na zarika tijjaniya na farko ya ce kawai shayin lazila kin azkara ma'azuna lahu fil tarkini iznan sayyi'a min al-qudwa aw mimman azina lahu iznan sayyi'a shi wanda zai baka tarika izaman to shi shehin nan an masa izini a wajen tarkini ka san akwai bambanci tsakanin a ce an maka izini na an baka dariƙa da an maka izini na ba da dariƙa to sai ya zama to ina da izini na ba da dariƙa shi ma kuma wanda ya bashi wannan izinin yana da sarsarar sa haizuwa da shautar jari yake sannan na biyu ya zama to shi wanda zai karɓi wannan dariƙa ya zama to baya wata dariƙar daban an gane ko ba zai wace kana dariƙa kadiriyya to za a baka dariƙa tijaniya ba ba ya yiwa dan na jin wasu kuma gidadawa sun ce wai ah, wai ai su ana hadawa kaje ina suka samu wannan karatun nasu kuna cikin dariƙa kowa ya ce muku ai dariƙa dariƙoƙi duk gaskiya ne ban ce ba a ce an wani abu ba amma idan ita dariƙa tijaniya ita in za ka shige ta to ba sai ka bar wanda kake yi yau ko kuma ke zaman ka a cikin taka daidai ne ba laifi bane wannan shine ka'ida amma ka hada ta da wata ba zai yi ba duk wanda ka je hada to bai da alaka da dariƙa tijaniya a sana abu na uku rashin ziyarar waliyai rayayyu da matattu in ban da annabawa da sahabbai da sauran tijjanawa so ne kawai za a yi zuwa tsarika su za a zuwa a ji a ziyarce su to anan wajen dole a yi tafsiri da yawa za mu gane cewa rashin ziyara rashin ziyara har wasu masu cewa za a zo a hana abin da yake halal addini ya halatta eh gaskiya ne ziyarar da addini ya halatta daban ziyarar da ake cewa ba za a yi ba a da tijjaniya daban ya kamata jama'a su zan gane ne ita ziyara ta tsakanin dan uwa dan uwa wannan ba wanda ya hana ka addinin musulunci yayi umarni yayi kwaitarwa akai haka ziyarar kaburbura ko nawa ne ne addinin musulunci yayi yayi annabi ya faɗa cikin hadisin muslim kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur walakin fazuruha fa inna tuzakkirukum al-akhirah wannan ziyara halacce babu komai kanta kuma mu gane jama'a ba hawa jiyo ne ziyarar kaburbura ba hawa jiyo ziyarar irin wannan al'amuran da aka faɗa domin dukkan hani idan ya zo shari'a ta ce abin ba za a yi shi ba sai kuma aka ce a yi shi an gane to abin da yake nunawa halacci yake nuna ba wajabci ko kuma sunnanci malaman usul sun san wannan da Allah ya ce a a a a a wato izanu jin salatin yawmul jum'a sai Allah ya ce fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a ku bar ciniki kaga nan ba an ciniki ba to can sai aka ce fa idza qudiyatus salatu fantashin shi da rasu wa ta gumin fadlan lahi yanzu an halatta tarkiyar ko to kaga an wajen halacci ne ba wajen shi ba sharɗi ne ana gama sallar juma'a dole kuma ka tuka sawa da haka bane ina fatan gani da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa an hana ku wato an hana ku farauta ko antum hurungo an hana ku yin farauta idan kuna harama da aikin haji sai Allah ya ce me fa idza halal fa idza halaltum fastadu idan kun gama kun kun kun ci kun yi har kun gama halalai kun gama aikin haji kwa iya zuwa ku je ku farauta ku yanzu wannan fasalu ba umarni bane ba amma ba wajibi bane ba ba sunna bane ba halacci yake nunawa shi ma da annabi ce kuntu na haitukum da na hana ku ziyara kauye shi da an hana fazuru ha yanzu ku ziyarta ashe wannan ba wajibci bane ba sunna bane da yake nunawa halali ina fatan gani to saboda ita ziyara ta waliyai wanda ba 'yan ɗariƙar tijjaniya ba wannan ziyara in irin wannan ce da annabi ya umarni ta wannan halal ne mutlaqan ko ila ajal amma ita ziyarar da ake magana ita ce ziyarar neman madadi duk idan muridi dogon shehun sa yana zuwa ya ce to ce muna fatan addu'a abu kaza ya dame mu mana addu'a albarkacin ka ai mana addu'a ai kaza ai kaza sai shi ya daga hannu ya addu'a to haka wannan neman madadi ne saboda wannan ita aka hana ga ɗan ɗarikar tijjaniya ita wajen wani wannan shi ne sana abu na hudu shine dawwamar kiyayewa a sasalloli guda biyar a jam'i ko ɗan ɗarika ba a yadda ya zama ya ce a ni a gidan sallata ba an gane ko a lallai ya zama to sallarsa a cikin jam'i ce wannan ka'ida ce amma haka da yawa masu ɗarikar tijjaniya ba sa gaya mana wannan sharɗar sai ka zana tabbata kamar yadda ɗarika a ƙi faɗan wannan sharɗar gashi kuma shine a cikin littafar shaunin namu muna magana shewa cikin yanzu shewa cikin shi rasu 1974 ya rasu tsakanin sa shewa ibrahim shekara ɗaya ne shewa ibrahim 75 shi ko 74 to gashi ga abin da zai kuma suka rubuta a littafin su abu na biyar shi ne da goma soyayyen shin wa izu ba yankewa har ta sanata har har mutuwa abu na shida rashin aminci daga makarun lahi adamun amrin yankan makarun lahi saboda Allah ya ce a fa'amilu makarun lahi fala ya amaru makarun lahi illa al-qawmul khasirun dama shi da ya ce ba ni ba mutumin da zai ce shi ba wata magana kana kuma sa yanzu to ka ga kafin bayyana ma ana gina shi masu dawa hadin ke sai to ai su yanzu ai su da dika ne ai ba wata magana su aljanna kawai da rafi wa ya ga maka in ji wa shi kan shehun neman aljanna ke yi to ka ba san ka sai ai kawai magana ta wuce ai kai aljanna da rafi wai ba ka wannan damar babu wannan a cikin a cikin a cikin dariƙar da wallahi sana abu na bakwai kar a samu mutum ya saki harshe ko ya kiyayya ko ya gaba a bangaren shi mutum domin ne ko ba komai shi wajen jikan manzan Allah ne shi kuma manzan Allah su sallama yau in ka ce Allah musalli ala sayyidina kai ko ta ce Ibrahim kai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad to shi ya shi da ciki ko ka so ko kai saboda girman dan Allah ne shi wasu a da takwas kuma shine dawwama wurdi har mutuwa ba zan san dare ba domin haka kai wa Allah alƙawari sannan na tara itikadi shine ka gasgata ka kuma miƙa wuya ga gaba ɗin duk abin da ya zo daga daga shehu na daga faɗi da kuma aiki amma fa aikin yana amma faɗin sa yana ta'allake da abin da muka faɗa a wancan karatun na baya cewa ya ce idza samitum anni shay'an fazinuhu bi dal shari sai ma auna idan abin ya yi daidai shari'a mun ɗauka in bai daidai shari'a ba sai mu ajiye shi shi kenan magana ta wuce kuma ban ba mu gushe ba muna nan mabiya shehu tijjani haka ba mu shehu ibrahim ma idan abin ya yi daidai da shari'a mun ɗauka in bai daidai shari'a ba sai mu ajiye ko muna nan mabiya shi ibrahim wannan shi ne domin yau ba za ka iya cewa ɗan kasim ba mabiyin imam malik bane ba amma lai har littafi aka yi babban littafi sukutun guda da bayanin saba wadda ɗan kasim yau ibn yau imam malik amma ba a taɓa cewa har yau ta ake cewa a cikin mazhabin malikiya babu sama da ɗan kasim a cikin ɗaliban imam malik amma ga ya samu sannan istihadinsa ya ba shi cewa ba haka ya kamata imam malik ya faɗa ba a wannan gwar so da yin wannan gasu nan da yawa sannan abu na goma shine kubuta daga intikadi shine kishiyar intikadi a zama kullum kana intikadi kai sai kai abu kaza ba kai zai shi ba abu kaza ba kai zai shi ba abu na goma sha ɗaya shi ɗalibin ya zamanto an masa izini da tarkini ingantacce daga wajen wanda yake da lakan tarkini shi ma ingantacce ashe shi kansa ɗalibin yadda ake so shi ma wannan ya zamanto tarkininsa ingantacce ne to shi ma haka na goma sha na goma sha biyu shine mutum ya zama a kullum yana zuwa gurin wazifa da zikirin hayara na bayan da asa tsara juma'a ya ma'ana daga cikin shaɗin wazifa a haɗu tare da yan uwa sai ne akwai uzuri wanda yake mai ƙarfin da ba za a yi haka ba sannan abu na goma sha uku ba a karanta jawharatul kamal sai da tsarki na ruwa ma'ana sai an yi ruwa saboda me saboda halartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake wannan zikiri da saboda lalle ana son lalle mutum ya zamanto Allah dama manzon Allah ya faɗa cewa wato almar'u ma'a man ahabba mutum ya tare da wanda yake so hadisi ingantacce bukhari ya rubuto shi ko wanda duk ya zo ina wato duk inda dika ya masa manzon Allah to zaka ko ina kuna tare da manzon Allah ma iya nan kuma Allah ne isan wata iri ce shikenan to sannan abu na goma sha hudu shine kada mutum ya zama ya yanke wa ƴan uwansa musulmai ya zama tun salim zumunta tsakaninsa musulmai babu ballantana ma ƴan dariƙa tijjaniya to yau ka duba za ga yau rikici ake yau dan dariƙa ne wai zai wai dan ya je ya tsaya wajen wannan shehin ya gaisa da shi sai ga wancan shehin shi kuma yana gaba da shi to wannan wasu dariƙa take wannan kuskure ne babba eh sana abu na goma sha biyar mutum kada ya wulakantar da wurinsa kamar ya dinga jinkirta shi a lokacinsa ko mun ta magana da wani bawan Allah ya ce ai shi babansa ma haɗa masa yi ga ɗariƙar kadiriya ga ɗariƙar kadiriya ya haɗa su guri ɗaya ya gwamna ba na ce to wallahi ba ɗariƙa ba ce shari'a ta kuke yi kuma ya ce wai shi in dai wurdi ya wuce shi wala ba zai rama ba sai ka ga wasa kake yi wasa kake yi ashe baka yadda ka yi wa Allah ba ka ce kake to wannan yana da kiyon tawon da ake yi sana abu da goma sha shida kada mutum ya dinga kokarin zai zai zai shehuntar da kansa ya dinga ba da ɗariƙa ba tare da izini ba sana abu da goma sha bakwai shine ijram kullu man kana muntasib li sharaf Allah la sai bar kibar al khususiyya duk mutumin da aka ce wannan yana da alaka da shehu tijani to ka girma shi musamman wanda suke manyan abuta khususiyya to kuma girma ka girma shin da za a yi a fa kullun muna kulla maganar mu tare da maganar da shehu ya faɗa a gane kai idan sa mutum wannan shay'an fazinuhu bi bidal shirk kada wani da dawa cewa ainihin ga shehu ne wani dan shehu ne kuma ya faɗi wani abu na son zuciya ka bi shi ba zai yi ba shehun ma kansa in ya faɗi abin da ba zai ba za a bi shi bare kai dole mutum ya zama haka shi sa dole wallahi sai mutum ya irin baka irin ba za a gano irin wannan al'amura abu na goma sha takwas shine fuskanta alƙibla da gaba ɗayan jikinka kamar yadda aka yi sallah yayin da za ka fara yin zikiri haka tsari to yadda lamura ta kama sai kallo da gurin kuma abu na goma sha tara shine sirrantawa a cikin wurdi wurdin safe wurdin yamma tun daga farko har zuwa ƙarshe amma babu lai babu makawa sai ka dinga jiyar da kanka wa'annan lafuzan na zikirin ina fatan gani kamar yadda mai risala ya faɗa cikin risala lokacin da za ka yi sallah ta sirrance wannan karatun za ka dinga yi ai sai ka dinga yi bi tarikin alsun kana motsa harshe an gane ko to haka ba wai kai gum ba ma irin wannan shirin fir ka ga da tafi wai wai wai yan dayi su yan dayi ko yan shirika
haka ba ke yi haka raja wayan ce jawara da gama gari sai ga haka a gari ce wallahi ba gaskiya bane mu mun zauna da shehunan mu eh mun zauna da shehunan mu wallahi haka zaka ji malaman mu suna yi sai ka ji kwas sai ka ji saukacciyar bin tukun eh sai ka ji saukacciyar bin kwas an ja sana sake jan wani haka ake yi Allah saka amma haka kawai a zo mana a zo ana taɓa rana wallahi wannan za ku je ku samu babu komai a takardar ku ƙarya kuke gaskiya kuma za ga kafin ma mutum ya tafi can ya gama lalacewa ba ga irin su nan ba irin su irin su shi wannan dan antin mutumin banza kai da ganin kaga arni o wannan wani musulmi ne shi waya shi zai zo ya wani mutane wai shi zai mutane nuna mutane a rika saboda lalacewa kuma da ma ai abin da suke cewa ana rufin shehin da hamadat bashariyatu bashariyar ta riga ta- ta zama ta ta wuce amma wannan samari malam ka zai zauna wai da yan mata wai da an magana wai ai wai wai ai mm, hidima suke musu barna ke wallahi wannan kafirci ne wanda ya wannan abin ya zama kafirci domin duk wanda ya halatta haram ya gafarta Allah ya kiyaye sannan a na 20 shine zama ma'ana za ka yi zikiri ya zama to ka yi shi a zuwa kar ka yi zikirin safe ko na yamma kana shi shirye sai dai akwai ba za ka iya ba kuma Allah da ma ya faɗa Ehm, ku ambaci Allah ya mu ku da mu alhaji rubikum to wannan kaga sai a bar- ba za ka iya ba har sallah ba ga shi annabi yake ga Imran bin Hussein yace salli qa'iman fa illam tasadi fa qa'idan fa illam tasadi fa ala janbi ba ka wannan kenan sannan sharadi na 21 shine biyayya ga iyaye ba a taba samun dan dariga tijaniya ya saba iyayensa wallahi wanda duk ka gaira saba iyayensa to ƙarya yake ba dariga yake yi kuma muna yi wa Allah godiya daga abin da muka yi fauci kenan ga dukkan wasu ba abota wasu ta farko ta farko shin daban daban duk da barkin in dai kana ta farkin sufanci to wajibi sai ka biya ga iyayenka sai dai abin da za su yi maka ya zama to ba na gari bane kuma Allah ya gaya mana ko da kafirai ne to ka sahib kuma fid dunya ma'rufan ko haka ba annabi bayan ya iya mahaifinsa shi azum Allah kauda bisa faɗin cewa mahaifinsa ne kuma dan uwan mahaifinsa ne ka gani ga yadda yake ya ja ya ce masa ga yadda yake so yi kuma ya aike shi ya ba shi aiken ya tafi da shi kuma ga hadisi a cikin sahih bukhari muslim ɗaya daga cikin masu kuma manzon Allah take cewa ya rasulullahi na iya sadar da mahaifiyata tana mushi ka ce sadar sadar masa da zumunci ba to wannan sai fa da kada mutum ya wasa da bangaren iyaye ba dan ba bangaren aure ba kuma kullun na tunawa jama'a da yawa kada mutum ya dinga la'akarin a'a ai wallahi babana na fi shi gaskiya babata na fi da gaskiya ƙarya kake wallahi ba ka da wata gaskiya da kan babanka ba maka ai da akwai bin gaskiya da za ka bi babanka gaskiya ko za ka bi babanka gaskiya to da wannan ibnu jurayjin da muka da tarihinsa a cikin hadisin muslim da ya maka da mu. kana da yaki mutum ne bawan Allah ne bauta Allah ya hau kan soma asa uwarsa kawai suka ce wane sai ce to yau ka duba ba aikin Allah bai yi zama sai ce to Allah ulmi wa salati idan na amsa mata sallah ta sabaci idan na ci gaba da sallah ne bauta Allah nake yi. karshe dai bawan Allah nan ta ce wane idan sake yin shi ta ce au ni za ka zana ibada to sai ce Allahumma la tubitu wa ta turiyahu wujuhal munisati ta ce Allah Allah karka kashe shi sai ka nuna masa fuskokin mazanata to ya aka yi wani ya kana da ma dan mu gane yadda lamuran suke dan iyaye ba karamin wasa ba wasa ba wasa ake mu da shi wallahi to wannan waliyin Allah ne bari ku ji ga jaraba da Allah ya masa da ya je kawai ka gane yanzu abin da ayyam da za mu auna da ba a ce kuma ba wannan hadisin sai mu ce gaskiya ta fi shi gaskiya a ya fi ta gaskiya ko ba haka ba domin bautar Allah yake yi kuma yana bautar Allah ita ma ta san bautar Allah yake gashi har tana cewa ni za ta nuna ibada to kawai wallahi da kai masa addu'a nan sai gashi Allah ta bi shi kawai nan da nan sai gashi an yi wa wata mace ciki a cikin garin ana yawa ciki aka ce cewa ya miji ciki ta ce ai wannan mutumin da yake bauta akan wannan sauma shi yau ciki ana zuwa yadda aka yi aka je sai aka rushe ba ta aka ce sarki abin da ya ba shi ake wai a kira shi ba a soma a ci an ce soma kan bene ne ake yi wa a yi- a samu katako a gina sai a can kan bene a ringa mutu Allah ai to yadda aka masa aka je aka rusho su da kala ba wai wani Allah bane wai faru da kan wannan gurin aka kama shi aka kulle aka ce mutanen banza kuna nuna wannan Allah ya shi ba mutanen arziki ne ku aka to da shi gaban sarki ya aka yake wallahi aka ci to ga wannan mata ta ce kake wani ciki ga sha ta yi kace wallahi ba ni bane ba aka ta to yanzu zan yi magana bayan ga ciki ga da sai ta kawo da dan ka dan an nuna maka cewa fa matsayinsa a gurin Allah wali ne amma duk da haka Allah bai kyale shi da sauran maza kuma dan Allah idan mun duba mu a yau da mu iyayen nan maza su kira mu ba jin daɗi maza ne sai ta ayyaba kuma ai ba da bace ba to amma ku duba yadda Allah ya masa da aka zo kawai sai ce na dan haka da sai ce kai da wane ne babanka ina zan goyon ban jariri sai ce fulanun ba'id da'al wani ne wanda yake kiwon dabbobi ra'ib ba'an shine ba babana aka je a kira wannan mai kiwon dabbobi aka kawo shi kai kai ne yake gaskiya ne to nan fa sai aka dawo kuma ana ba sarki malamin nan hakuri dan Allah kai hakuri zamu je mu au- mu gina ma wannan sama da ka da dinari da daima ita rubu kama kana adamin da shi yadda yake ko kuma ku damu ne san wannan abun addu'ar mahaifiyar ce ta kawo to jama'a can da wani dalili zaka bu kaula ka iyayen ka Allah ya kare ka to wannan birrul walidaini sharafi ne na 21 a cikin dalilin tijaniya a wajen duk dalilin da sai iyayensa na 22 shine mujanabatul muntaqidin duk wanda yake na kadi ga shehu duk wanda yake na kadi ga dalilin tijaniya to ba kai ba shi shi zan nan mamaki yanzu wannan zan tamoran namu na cikin wannan garin namu wai akwai mutanen da suke bin sa wai kuma ɗan dalilin tijaniya ne amma mamaki wallahi ƙarya suke ba su da alaƙa da dalilin ko kaɗan domin hatta wato mai jami'u na shehu shehu shehu tijjani ya faɗa ya ce daga cikin abin da shehu ya ce ya hana kar a zauna da wanda suke intikadi ga ɗariƙar tijjaniya ya ce amma da suka je su- ya ce ya ga wani da idansa ya zauna tare da wasu masu nakari na kama cikin rakwala suwa ya ce na ga wasu sun zauna tare da wato makiya shehu suka zauna ba a jima sai wannan ƙiyaye ta sarayen zuwa gare su su ma suka kuma ƙiyaye da shehu tijjani Allah su kiyaye sannan abu na ishirin da uku shi ne mutum ya dinga halartar sura shehu a lokacin da yake bauta ko kuma in zai iya ya halartar surar manzon Allah idan ya taɓa ganin manzon Allah daidai gwargwadon hali lokacin da yake karanta wardi da lokacin da yake hana in yake karanta wazifa kaga wannan zai sa ya sake samun dumani a tare da shi sannan abu na ishirin da hudu shi ne halarto abin da ya sami iko na daga ma'anar zikiri idan yana da iko a bisa wannan fahimtar ma'anar tasa kana Allah mutum da haƙƙa kadari kana tunanin alƙadarin manzon Allah ya fi sauran annaba ya fi mursalai ya fi kaza to wannan alƙadarin kana kawo shi a cikin ranka yayin da ake karantawa na ishirin da biyar shi ne tsarki daga hadasi ko dai daga ruwa ko taimama a bisa haddin shari'a amma fa idan ba za a karanta jama'a kuma da ya wuce na 26 shi ne tsarkin hadasi a habas mana dukkan jikin da kaka kai zama akwai da zuwa ko a jikin ka ko a tufafi ko a gurin da zaka yi Allah ba ka yi wannan tun daga farawa har karewa na 27 shi ne sirci al'aura kada ka ce zaka yi zikiri don kana cikin daki a tsirara ka ce zaka yi zikiri wannan kuskure ne eh lalle idan mun to ka yi zikirin nan naka al'aura ka a sirci sannan na 28 shi ne barin zance tun daga farawa har ƙarshe za mu zo wasu mutanen mu da cikin mutanen mu suna yin wannan wasu sai a zo ana cikin zikiri kuma a yi ta hira a yi ta maganganu wai a yi ba komai a wannan kuskure ne abin da aka ce shi ne fala ya zuru da kalamun kalilu kan kalmar da kalmar sai zance ɗaya biyu ba zai zama ya cutar ba misali yanzu kana cikin zikiri na safi ko kana cikin zikiri na yamma sai mahaifin ka kira ka sai ka ce na'am baba zikiri nake ko uro in ce a ƙarasa sai ka zo ko kuma ka ya ce ka zo dai sai ka yanke zikirin ka je in ka dawo sai ka sake sabon zikiri wannan shine kaida yawwa inda inda inda ishara ba ta zama ta cika ba sai aka tafi illa ijabatu lil walidain ga malamin sunan shi sai sabawa sai amsawa iyaye guda biyu wannan fala ya zurru ba zai cutar ba walau jawazar kalmataini ko ya kidar kalmomi guda biyu ashe yanzu can da aka ce da kalma guda biyu kuma kan manta idan kana zaune kana zikiri sai wani lokacin salamu alaikum to ka ce wa alaikum salam ka ci gaba da zikirinka amma idan babanka ne ya kira ka yace to ya abu kaza da saka a ai nayi baba ya abu kaza fa a shi wannan ai ka ce mun sai yamma tai to ba komai in yamma tai ka zaure kai to shikenan to zan tafi a da lafiya assalamu alaikum sai ka ci gaba da zikirin ka zikirin ka yayi in dai mahaifi ko mahaifi abu na goma na 29 shine niyya shine mutum ya niyya ya zuwa zikirin abin da ya lazimce shi na daga wurin idan mutum ya yi wurin niyya wurin safe ko kuma niyya wurin yamma ba wai kawai mutum ya ce wai ya yi niyyar zikiri ba kawai a zikirin sai ya ayyana na safe ko na manya na na yamma sannan kuma ba ba makawa ya zamanto aikin a haɗe ike da ayyukan da da filan kaga ce na yi niyyar yanzu kuma can an jima sannan ka fara zikiri ba za a yi haka ba to wayannan sharuɗa da aka faɗa biyar daga cikin su sharɗi ne da inganci ma'ana duk wanda ya faɗi daga cikin su wurin ya ɓaci baki ɗaya wajibi sai ya rama shi shi ne sarkin harafi sarkin hamasi da kuma sarki al'aura da barin zance da kuma niyya amma uku daga ciki wanda ya bar su ya ma fita daga cikin ɗariƙar tijaniya baki ɗaya sai dan ya tuba ya jaddada ruko daga wajen wato muƙaddami Allah ya kiyaye wanne ne su su ne adamu ziyaratul auliyai rashin ziyarar waliyai da barin wurdi bayan an karba da barin tara wurdi tare da wata ka ga fada dika tijaniya ka ne ka hada da na kashabandiya an gane ko ba za ka yi haka ba to saboda wannan shi ne abubuwan da ya kamata lalle yan uwa mu kula da shi Allah kuma ya sa mu dace Allah kuma ya sa wannan aikin namu Allah ya zamanto dan dan shi muke yi kuma Allah ya karba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم قيانا وسأل الله كم إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحاكم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم